الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da kawo wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka sharhin aljam'u bain sahihaini na Yahya bin Abdul Aziz al Yahya hafizahullah a yanzu muna cikin mujalladi na uku cikin wannan littafi mai albarka wannan shine darasin mu na goma sha biyu za mu tashi babu shahadatu shuhada sab'un siwal qatl mala kawo babu yake ce ashuhada sab'un wanda suka yi shahada wanda suka dauki kalmar sunan shahidai mutum guda bakwai ne siwal qatl banda waɗanda suka yaki fi sabilillah annabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala abi hurairah yake cewa manzo Allah tsira da amsa da tabbata gare shi ya ce الشهداء خمس شهيدي wanda suka karba sunansu na shahada mutum biyar ne al-mad'un wal mabdun wal ghariq wa sahibul hadim wa shahidu fi sabilillah kina annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka yi shahada wanda suka shahidai mutum biyar al-mad'un na farko daga cikin su wanda ya rasu ta hanyar ta'un shine al-mad'un ƙa'un ciwo ne wanda annoba ce wanda ke shiga cikin gari wadda Allah ke jarabta bayi da ita wadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ƙa'un jarabawa ce azaba ce wadda Allah ke aiko ma wanda ya ga dama mun fahimta kenan duk garin da daga hukunce hukuncen ƙa'un cewa duk garin da Allah ya jarabci wannan garin da wannan annoba to ba a hita daga cikin garin sannan kuma ba a shiga garin idan aka ji labarin wuri kaza akwai wannan annobai wadda ta samu 'yan wannan gari to 'yan garin ba za su hita ba firaran minhu dan su tsere ma dan su tsira dan su gushe ma wannan cutai sannan kuma idan aka ji wani za a shiga garin sai a ce mai kai shiga ba a shiga wannan hadisi ingantacce ya tabbata da haka sannan shi ba'un kamar da muka ce azaba ce kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ke sharafta bayi da ita ciwo ne wata annoba ce wadda yawanci tana kashewa mun fahimta in kana cikin garin koda bata same ka ba koda bata same ka ba ba ka ce haka hita dan ka dan ka guje mata ka ta same ka ba a hita mun gane sannan wannan yana nuna mana cewa ciwo wanda ya zanto annoba ce wana intikali ya tashi daga wannan ya koma wannan kenan ya nuna cewa wannan mutunan ana maida shi gefe kada wani ya je wajen shi shi ma kai shi wajen wani kamar da annabi ke cewa garin da ya samu wannan abun kada a shiga garin kuma su ma kasa hita ashe wanda yake da wani ciwo wanda wannan ciwon yana yana ya tashi daga wani ya koma wani yayi ya goga ma wani to sai a maida shi gefe kai wani ya je wajen shi shi ma kai je wajen wani to wannan shine ake ce matsa'un annoba wadda ke kashewa wal maqdun sai mai ciwon ciki wanda ciwon ciki ya kashe shi to nan wurin ciwon ciki malamai ke cewa duk wani ciwo a cikin ciki mai azabtar da bawa wanda kai tsaye zai iya halakar da shi to yana ɗaukar wannan hukunci mun fahimta kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai wanda ya mutu yana yana mai ciwon ciki shine asali wanda ya mutu yana mai ciwon ciki shine asali amma an iya katari kana wani ciwo kamar amai da gudawa kai tsaye zai samu mutum kuma kai tsaye zaka ji an ce mutum ya rasu mun fahimta to duk wani ciwo wanda daga cikin ciki ne zai ɗauki ran mutum kai tsaye sababin wannan ciwon mutum ya mutu to yana cikin wannan hukunci wala gariku da wanda ya fada cikin ruwa ya nutse wala gariku wanda ya fada cikin ruwa ya nutse to kaga wannan shi ma yayi shahada idan ya mutu cikin ruwan ya yi shahada wa sahibul hadim da wanda bango ya faɗo mai ko wani dutse ya faɗo mai ko wani abu ya faɗo mishi mai nauyi wanda ya hallakar da shi sababin wannan ya hallaka to wannan shi ma yana cikin shahidai wa shahidi fi sabilillah da wanda ya tafi yakin yakin fi sabilillah to shi ma wannan yana cikin shahidai kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zano wa'annan wa'anda su suna iya abun yana iya faruwa da su suna cikin gidansu wannan kuma na ƙarshe sai an tahi an yo yakin fi sabilillah mun gane amma dukan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukan su shahidai ne yace shuhada'u khamsa wanda suke yin shahada masu kalma masu ansa kalmar shahada wanda suna mutu su kan da suka mutu suna mutuwar shahada su ne mutum biyar ana anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abba'un shahadatu li kulli muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa annoba shahada ce ga kowane musulmi da ya mutu akan wannan ciwon da ya mutu ta sababin wannan ciwon to ya zanto yayi shahada fi sabilillah wa fi hadis aisha radiyallahu anha qalat daga aisha take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ta'un na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ta'un fa akhbarani sai ya bani labari annahu azabun wata azaba ce ya ba'asu Allahu ala man yasha yana aika ta ga wanda ya ga dama wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil Allah kuma ya sanya annoban nan ta zanto rahama ce ga mummunai laysa min ahadin yaqa ta'un fa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban babu wani bawan Allah wanda wannan annoba za ta samuwa ga garinsu ya zauna cikin garin yana mai haƙuri yana mai kwaɗayin ya samu lada a wannan zaman da yake ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu ya san cewa babu abin da zai samu shi sai abin da Allah ya rubuta mai illa kana lahu misl ajr shahid ba ce sai ya samu lada irin kwatankwacin lada shahidi wani hadisi na Aisha na ƙarshe yana nuna mana cewa yana bayyana mana ƙarara Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ciwon ta'un ya mutu dalla dalla yace wani ciwo ne annoba ce wanda ke hadu a wadawa a gari wanda Allah yana azabtar da wannan ɗan garin in Allah ya so yana azabtar da wanda ya ga dama sannan kuma yana sa wannan rahama ce ga bayi mummunai kenan wannan yana cewa banda kafirai duk wannan abin da muke faɗa sababin shi sharaɗin shi mutum ya zanto musulmi wanda ba musulmi bane ba idan ta'ul idan annoba ta faɗo ga gari in ta same shi shi ba shahada yayi ba idan wannan girgiza ƙasa da ake cikin duniya bango ya faɗo ma mutum gida ya rigza da mutane ciki wannan in kafirai ne ba shahada suka yi ba haka wanda ya mutu da cutar ciki ko wani abu mai kama da haka wannan ba shahada ya ba mun fahimta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kassasa ya ce rahama ce ga mummunai banda kafirai kenan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani bawa wanda wannan annobar za ta zauka a garin da yake ciki ya yi haƙuri ya zauna cikin wannan garin bai hita ba me yasa ya tsaya yana mai neman lada wurin Allah muktasiban yana mai neman lada wurin Allah kuma da sharɗin ƙari cewa ya zauna ne da sanin cewa ba abin da zai samu shi sai abin da Allah ya rubuta mai to kaga wannan shine ke ƙara tabbatar da cewa yaushe ne mutum za ya zanto ya samu ladan shahada da kwatankwacin yadda yake da niyya ya zauna garin ne bai bai gudu ba dan ka annoban nan ta same shi ya zauna a garin dan ya san cewa duk abin da Allah ya kaddara ya same shi sai ya same shi da wannan kyakkyawan niyya ya tsaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wataala zai rubuta mai lada kwatankwacin ladan wanda ya shahada. Mun gane. Alaikum salam. Yana shaye-shaye. In dai musulmi ne, kalmar musulmi ita muke so, maganar zunubai da yake aikata wani abu ne daban. Mun fahimta, yana nan matsayin shi musulmi. Musulmi ne mai aikata sabo, sai ya faɗa cikin ruwa ya yi shahada ya yi shahada mun fahimta ba mu kallon sabon da yake aikata in dai musulmi ne in dai har yanzu akwai kalmar sunan musulmi ga kanshi mun fahimta sai babi na gaba babu man qatala duna malihi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa an ibn umar abdullah ibn umar ya kawo hadisi yake cewa an abdullah ibn amr radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi yana kokarin ya kare dukiyar shi to yayi shahada duk wanda aka kashe shi wurin a karbe mai dukiyar shi ne ko kuma a azabtar da shi ne game da dukiyar shi sai aka kashe shi ta wannan hanyar to yayi shahada da wannan hadisai duka sun zano mana kalolin shahidai wanda aka kashe ta hanyar wanda ya mutu ta hanyar annoba da wanda ya mutu ta hanyar ciwon ciki da wanda ya mutu ta hanyar mai haɗawa cikin ruwa da wanda bango ya faɗo mai da wanda ya aka ta a kashe shi game da dukiyar shi aka kashe shi to nan wurin an zano guda nawa guda shidda akwai hadisai ingantattu wanda suka zano waɗanda ba nan ba kenan nan wurin ba ana nufin cewa hanya hasur bane ba ba su kadai bane ba mun fahimta akwai hadisi ya tabbata mun karanta shi lokacin da muke muke kitabun janaiz na Muhammad Nasir bin Albani akwai wadda mace din ta mutu wurin aihuwa wurin aihuwa Allah ya karbi ranta ita ma ta yi shahada hadisi ya tabbata ingantacce sannan wanda ya mutu ta hanyar shahi ta hanyar yaki fi sabilillah shi ma ya mutu ta hanyar shahada sannan wanda ya mutu ta hadisi ya tabbata wanda ya mutu ta hanyar azabtarwa ta hanyar zalunci ba ya kare duke shi ba an kashe shi ta hanyar zalunci shi ma ya shahada to kaga kenan wa'anda aka wanda ke yin shahada suna da yawa hadisi ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya roki Allah shahada to ko da ya mutu bisa gadan shi Allah zai arzuta shi da shahada zai Allah zai arzuta shi da ladan shahada kenan kalolin shahada suna nan da dama to wayannan da muka zaro da wanda aka kashe shi yakin fi sabilillah su Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su shahidai shi ma wanda aka kashe shi yakin fi sabilillah an kira su shahidi amma shahada su ba iri ɗaya bace da wanda aka yake aka kashe fi sabilillah mun fahimta wanda aka kashe fi sabilillahi shi shahidi ne duniya da lahira su kuma wayannan shahid shuhada ne nan duba lahira kadai za su haduwa ga Allah Allah zai karama zai karrama su da lada shahada amma nan duniya ba shahidai bane ba mun fahimta lahira suke matsayin shahidai wurin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam kace duk wanda ya mutu yana kaza ya mutu yana kaza to zai haɗu da Allah da me matsayin shahidi a nan duniya fa ba shahidi ba ne ba mun gane bambancin wa zai bambanta mana shahidi ne tun daga nan duniya ya aka yi zanto shahidi ne tun daga nan duniya shi kuma wanda ya mutu da ciwon ciki ga ya annabi ya ga mana duk wanda ya mutu da ciwon ciki yayi ne yayi shahada mun san cewa shahidi ne ya mutu yana shahada yana mutu mai shahada to wanda ya mutu yakin fi sabila shi shahidi ne duniya da lahira ya aka shi duniya da lahira shi kuma can duniya kadai ko lahira kadai shi wannan ba a mai wanka a nan duniya ba kuma mai wanka ba kuma mai sallah mun gane shi yasa shahidi ne a nan duniya ba kuma mai sallah ba kuma mai wanka mun gane haka za ku binne shi da jinin shi aka za ku binne shi ba za ku mai sallah ba aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai shuhada uhud wanda aka kace alaihi yake uhud annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo su garin madina sai annabi ce a maida su can inda aka kashe su saboda za su tashi ranar kiyama a inda suke mun fahimta kuma ba a musu wanka ba a musu sallah ba daga nan aka binne su mun fahimta kenan bambanci tsakanin wayannan shahidan da wanda aka kashe yanzu shahidi fi sabilillahi shi ba za a mai wanka ba a nan doron duniya ba za a mai sallah ba su kuma wannan za a musu sallah za a musu wanka bambanci na farko kenan me yasa ba a musu wanka shahidai wanda aka shi yakin fi sabilillahi me yasa ba a musu wanka saboda tun daga nan an musu shaida an musu shaida cewa shuhada ne na aljanna za mu karanta nan gaba Anas bin Nadri hadisin Anas bin Nadri wanda yake cewa ya ji ƙarshen aljanna an riga an gaya mai cewa aljanna kai tsaye kaga tun daga nan su ƴan aljanna ne su kuma wa'ancan wa me yasa ake yi maka sallah dan a nemi maka gafara dan a nemi maka tsari daga azaba daga tambayar kabari shi shahidi ba a mai tambayar kabari wanda aka yaki wanda aka shi yakin fi sabilillah ba a mai tambayar kabari in za in abin da yasa za ku mai sallah dan ku roki Allah Allah ya mai gafara Allah ya sa ya anshi ya ansa tambayar kabari to shi wannan duk an dauke mai ba a mai wanka ba a mai tambayar kabari kawai kai tsaye shahidi ne zai je ya jira har lokacin da za a tashi alkiyama ya shiga aljanna mun gane bambanci tsakanin shahidi wanda aka kashe yakin fi sabilillahi da wanda aka wanda ya mutu ta wannan hanyar bango haɗo mai ko kuma ya mutu da ciwon ciki ko mace wadda ta mutu wurin aihuwa mun gane bambancin su wannan bambanci na biyu bambanci na uku su wannan Allah subhanahu wataala ya fiffita wanda aka kashe yaƙi fi sabilillah fiye da wa'annan shuhada din Allah ya fiffita su saboda me daga niyyarsu mun fahimta daga niyya shi wanda aka kashe yaƙi fi sabilillah shi ya kai kanshi ya san can in ya tahi ba tana iya ba zai dawo ba amma ya ma hisan in ya tahi kan ma ya dawo wanda ya mutu ta ciwon ciki yana neman magani in ya samu magani ya warke ba fatan shi bai mutu a wannan ciwon wanda bango ya faɗo mai in akwai inda za a kai shi likita mai magani yana son haka nan wanda ya faɗa cikin ruwa in ya samu ceto an ceto shi yana son haka nan haka ne to shi wanda ya ta yaƙi fi sabila da kan shi ya tafi je a kashe shi dan yin shahada mun gane ko mu ganewa to kaga wannan bambanci na biyu kenan cewa shi ya zaɓan ma kan shi shahada shi wancan fa ba shi ya zaɓan ma kan shi ba ba shi ya zaɓen mu kanshi ba. Mun gane, bambanci na uku cewa shi hitar da ya hita ya hita fi sabila yana da alaƙa da ɗaukaka addinin Allah. Ya hita dan addinin Allah ya ɗaukaka. Idan ya tahi, ya san cewa abin da za yi wa bai da alaƙa da addini. Mun gane, abin da ya tahi bai da alaƙa da addini. Kawai ya tahi ne dan wani abu, ba abin da ya shafi alaƙa da addini ba, ba zai tahi a kashe shi can ba amma da ya tahi da kyakkyawan niyyan ya ba da ran shi ashe a kashe shi dan addinin Allah ya ɗaukaka mun gane bambancin wannan abubuwan guda uku dukan su babu su ga wancan mun gane bambancin to kaga wannan ta wannan ne Allah ya ɗaukaka shi shi shahidi ne duniya da lahira matsayin shi ma a lahira ba irin wa'annan bare ba wancan yayi shahada Allah zai ba shi aljanna mun fahimta amma a lahira akwai bambanci tsakanin shahidi wanda aka kashe yakin fi sabilillahi akwai bambanci tsakanin da wanda ya mutu ko haduwar bango ko nutsewa cikin ruwa mun gane na na so za mu da suke tsaron ƙasa me matsayinsu musulmai ne suke tsarewa mun gane murabidina ne suna tsarewa ne ka a zo a farmaka musulmai idan ba su tsaya ba za a yi zawa a hana ka hatta sallar da za ka yi ba ta yiwuwa mun fahimta ganin matsayinsu da suke yi bakin kowa su ma shuhada ne mun fahimta duk wanda aka kashe bakin boda yana kare dan maƙiyi kai shigo cutar da musulmi da niyyar cewa ina tsayawa ne dan ka a zo a farma kan musulmi to wannan shahidi ne shi na ke ce murabin mun gane nesa saboda nesa shine muka ce wanda ya tai da niyyar kada a farma kama musulmai akwai wanda ba niyya ya tai da ita ba mun fahimta wannan ba shahidi bane ba da niyyar wannan ya tai ba mun fahimta ba don kuɗi ba na tai da niyyar cewa wanda nake karewa su wane ne su musulmai ne kawai ka zama shahidi ka zama murabi na'am ita wannan hukunci daban hukunci alqur'ani ba musalla mun fahimta na'am amma dastur na na ƙasa su haka ƙasa ta nuna cewa sai an yi amma a shari'an ce ba a ma wanda ya mutu an kalmar shahada wai yululin yaƙi inda aka kashe shi tare da kafirai yana yaƙa kafirai in aka kashe ka ba a maka sallah ba a maka wanka wannan shine kaida to na wurin malamai na'am na'am bismillah Naam. Eh, naam. Naam. A'a. malam ba kai mana bayanin da kyau ba shaye-shayen ne yasa ya je hada to aka ga baka mana bayani ba mu matsayin shi duk wanda ke shan giya mai sabo ne a'a mai sabo ne mu aka muka bada amsa duk wanda ke shan giya duk wanda ke zina duk wanda ke kaza mai sabo ne idan ya hada cikin ruwa ya mutu ya yi shahada ko da yana zina ko da yana sata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa in zana wa in saraka mun karanta hadisi akan haka mun fahimta to amma yanzu mutumin da ya sha giya bai san halin da yake ciki ba sai ya je ɗauki wuƙa ya kashe kanshi sai mu ci ya shahada sai komai ya ɗauki wuƙa ya je ya caka ma wani wanda wani ɗan adam mai mutu sai mu ce me shi ma kashe shi za a yi mun gane duk wanda ya kashe wani da ta hanyar maye shi ma kashe shi za a yi saboda wannan shi ne jawo ma kanshi to haka in ka je ka sha mutum ya je sha abin maye ya je hwada cikin ruwa shi ya je ya je ya kai kanshi ga halaka mun fahimta amma mun fahimta da tambayar da malam cewa mutum in yana aikata sabo ashe yasa na ce wannan matsayin shi mai sabo ne mun fahimta amma in ya je ya halaka kanshi ya je kai kanshi ya je ya sha abin maye bai san abin da yake ba ya je ya kai kanshi ya kashe kanshi wannan ya mutu wanda ya kashe kanshi matsayin wanda ya kashe kanshi ne ya mutu dan wuta mun fahimta mun karanta cewa mun karanta baya cewa wanda ya kashe kanshi ya kashe kanshi ya mutu dan dan wuta za mu karanta kuma hadisi nan wurin cikin sahihaini mutumin da ya je yaki fi sabilillahi yana yaki fi sabilillahi aka aka aka take shi ya hwadi akwai mashi ga jikin shi ya cire kuma ya maida wani girhin kuma ya cika kanshi annabi ya ce ya mutu dan wuta za mu karanta hadisin nan gaba mun ma karanta shi ba ko ya cire daga nan ya saka ma kanshi annabi ya ce ya mutu dan wuta muna tana da hadisi mun fahimta ba shi ya kashe kanshi ba to ai wanda ya sha abun maye ya je ya aikata wani abun da ya kashe kanshi ya kashe kanshi dan wuta yana cikin wayannan shahidai da muka gano da wanda ya mutu fi sabilillahi da wanda ya mutu ta hanyar ɗa'un da sauransu, dukansu muka ce shahidai ne, sai dai ba su kai matsayin wanda ya mutu ta hanyar yakin fi sabilillahi ba, mun faɗi bambanci guda uku. Daga cikinsu akwai wanda malamai mazhaba ta Imam Ahmad ya ta cewa yana matsayin wanda ya kashe wanda aka kashe fi sabilillahi, wanda aka kashe shi yana mai ƙoƙarin ya kare dukiyar shi. Wannan mazhaba ce ta Imam Malik Imam Ahmad shi kadai ya ce yana matsayin wanda aka kashe yaƙi fi sabilillahi wanda ke ƙoƙari ya kare dukiyar shi sai aka kashe shi to shi yana matsayin wanda aka kashe shi yaƙi fi sabilillahi mun fahimta amma za mu ganin cewa wanda aka kashe yaƙi fi sabilillahi da wannan akwai bambanci wanda yake ƙoƙarin ya kare dukiyar shi a lokacin da yake kare dukiyar shi yana karewa ne don a kashe shi yana karewa ne don dai duke shi da tsira shi kuma wancan da ya tahi ya je a kashe shi ne ya yi shahada haka ibn usaimin ya ce akwai bambanci tsakaninsu wannan ya tahi cewa za a kashe shi ne fi sabilillahi don ɗaukar kalma Allah wannan kuma fa yana ƙoƙarin yaya ne za a yi dukiyar shi ta tsira mun gane bambancin su ashe akwai bambanci na'am sai babi na gaba babu qauluhu ta'ala من المؤمنين رجال سرقوا ما عهد الله عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عني انس بن نبر عن قتال عن قتال بدر فقال يا رسول الله جبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن لئن لئن الله اشهدني لقاتلت المشركين ليرين الله ما اصنع فلما كان يوم أهد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعذر إلى ما أعذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركون يعني أنس بن مالك yake cewa غاب أني dan uwan shi Anas bin Nadri dan uwan mamash dan uwan baban shi shine Anas bin Nadri wanda kissa shi mashhura ce mun karanta hadisin shi baya wanda ɗan uwan shi Rubai'a ta karya ma wani dan uwa wata mace haƙori aka zo za a yi kisasi Anas bin Nadir ya zo ya hana kissa shi mashhuriya ce mun fahimta to amman Anas dan Malik ne yake cewa Anas bin Nadir din nan bai samu bai ji labari an tafi yakin Badar ba an tafi yakin Badar ba tare da shi ba bai ji labari ba sai da aka dawo sai zo yake cewa qala ya rasulullah sai yake cewa ya annabin Allah ghibtu an awwal qitalin qatalta qatalta lil mushrikin yake cewa bin samu na tafi yakin da kashe kai harkon yaki da kai tare da kafirai ba saboda yakin badar shine farkon yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita aka yi shi da shi mun gane farkon yakin da aka yi tsakanin musulmai da kafirai shine yakin badar Anas dan Malik yake Anas dan bin Nar yake cewa la illallahu ashhadani fa ashhadani qital al-mushrikeen idan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mani yakin da za a yi nan gaba na mushrikai la yarayanna Allahu ma asna' da sai na nuna ma Allah subhanahu wata'ala bakin abin da zan yi aikatawa bakin kokari na can an yi na farko ban samu aka yi shi da ni ba amma nan gaba in dai za a yi wani yaki to Allah subhanahu wata'ala zai ga kokarin da zan iya yi falamma kana yawm uhudin lokacin da ya yakin uhud ya zo kenan bayan an yakin badar da shekara guda da yan kai wasu malamai na cewa da wata guda tsakanin yakin badar da uhud shekara guda da wata guda lokacin da yaƙin Uhud ya zo wan kashafal muslimuna sai musulmai suka saba ma abin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni na cewa su tsaya wuri daya saboda yaƙi yana da dawabi yana da sharɗai a tsaya abu doka irin dokar da shugaba ya bada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada order ya ce ku tsaya nan wurin sai suka saba qala sai yace Allahumma inni a'aziru ilaika mimma sana'a haula'i ani sahaba Anas bin Nadir yake cewa ya Allah ina neman uzuri ina miƙa uzurinmu gare ka abinda wa'ancan sahabbai suka aikata wa abra'a ilayka mimma sana'a haulai sannan kuma ina neman kariya gare ka akan abinda wannan mushrikai ya'ani al-mushriku mushrikin abinda suka kai aikata na kashe kafirai da suka kashe musulmai da suka yi summa taqaddama wastaqbala sa'ad bin mu'az sannan sai ya shiga yaki sai ya haɗu da sa'ad bin mu'az faƙala sai ce ya sa'ad aljannatu warrihin nadir yake cewa warabbin nadir yake cewa ina jin aljanna ina jin ƙarshen aljanna inni la ajiriha min duni uhudin ina jin ƙanshin aljanna yana madina ne ke wannan magana kafin ya yi nisa ya kai uhud sai ya gamu da anas ya gamu da sa'ad bin mu'az ya tambaye shi ina za ka sai ce zan ce ina jin ƙanshin aljanna zan ta yi ƙanshin aljanna nake shi zan ta yi uhud ya gama da shi ƙara sa'ad sai yake cewa fa mastata'tu ya rasulullah ma sana'a sai yake cewa ya rasulullah ban iya aikata abin da wannan bawan Allah ya aikata ƙala anas sai anas yake cewa fa wajadna bihi bid'an wa samanin darbatan bisayf anas dan malik yake cewa ko da muka je muka iske wannan bawan Allah anas bin nadir dan uwan baban nashi muka iske shi mushrikai da sun daddace shi yake cewa suka da bugu mun samu kusan tamanin da wani abu a cikin shi aw da'anatan birumihin ko kuma caka birumihin da abun suka mashi aw ramiyatan bisahami ko kuma jiwa da abun da, da kibiya kenan fa wajadnahu qad qutila sai muka iske shi ai har sun kashe shi wa qad mas'ala bihi mushrikuna lalle kafirai sun kashe shi kuma suka yi misalai da shi fama arafahu ahadun illa uktahu bi banatihi yace ba wanda ya gane shi da aka zo ga yanin bawan Allah da an tattake jikin shi a suka da bugu da komi da komi kusan 80 da wani abu ga jikin dan adam guda daya yace mu iske kafirai sun mushrikai sun kashe shi ba wanda ya gane shi illa uktahu sai ya uwar shi ita ce Rabi'a Rubai'a Rubai'a wadda aka yi wata kissar da ita ita kadai ta zo ta gane shi wata ruwaya tana cewa da ta zo kawai kaguwar shi ta duba ta gane shi saboda zai jikin shi ya canza ba a gane fuska ba a gane komi ita ma kaguwar shi ne ta gane qala anas sai anas yake cewa kunna nara anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi yake cewa muna ganin cewa wannan aya gare shi ta sauka da wasu makamanta irin shi min al-mu'minina rijalun daga cikin mu'mini akwai mazaji sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskanta sun cika alƙawalin da suka ɗauki alƙawarin suka ɗauka tsakaninsu da Allah. ya dauki alƙawari ya gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya nuna mushi wani yaƙi nan gaba Allah zai ga irin kokarin da zai badawa to ga ya cika alƙawari ya yi bakin kokarin da ya yi kuma an kashe shi ya yi shahada mun fahimta da wannan kissa ta Anas bin Nadir ya mutu shi ba cikin lokacin da aka yaƙi Uhud idan mutum ya ɗauki alƙawari cewa zai aikata abu kaza wannan alwashi ne Allah subhanahu wataala in Allah ya nuna mana abu kaza zan aikata kaza to wani alƙawari ne ka ɗauka tsakanin kar Allah subhanahu wataala ya zama wajibi sai ka cika shi mun fahimta to Anas bin Malik bin Nadir ga ya ɗauki alƙawarin cewa bai samu ya je aka yakin Badar da shi ba saboda wancan lokacin irin a hita daga cikin gari ne a hita bayan gari ba da niyyar yaƙi aka tafi yaƙin yaƙin Badar ba a tai da niyyar yaƙi ba sai an yi shela an ce ku zo a tai ku zo a tai ba a an tahi ne don neman ramuwa ga dukiyoyinsu da aka kwace na makka sai suka tahi su je su tarbe su ji labarin akwai 'yan makka sun taho daga sham da dukiyoyi bari mu je mu kwace duke su mu mu ramu dukiyoyin da suka kwace a makka kenan ba yaƙi aka tahi ba ko da suka je kafin su je labari ya je ma 'yan badar an riga an aika masu abu sufiyan sun turo makarrabansu an zo su sun shirya yaƙi su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanen shi ba da niyyar yaƙi suka tai ba su sun tai da su kwato dukiya mun fahimta Allah kuma da ikon shi kuma ya ba su cin nasara su ma kafiran makka da suka ga an musu wannan abun su ma su suka ce bar su kawo farmaki ga 'yan madina sai suka zo daidai dutsen uhud su ma dan su anshi irin waɗanda aka yi aka kashe musu mutanensu bari su su anshi hansa mun fahimta kenan sababin yakin badar da anas bin nadir bai samu ya tayi ba ba yaki bane aka tayi kenan ba sai an shi an ce kowa ya taho a tayi ba shi bai sa an tayi ba yanzu da ya ji labarin an dawo sai ke cewa to ya ji an ce farkon yaki da kowa yana kuɗayen a hita da shi ni ban samu na tayi ba amma na ɗauki alƙawali duk lokacin da za a yin wani yaki zan nuna ma Allah irin ƙoƙarin da za ni iya aikatawa sai Allah ya nuna mashi lokacin yakin Uhud da ya bayan shekara guda aka sake yi kuma Allah ya kaddar cewa zai shahada kuma Allah karɓi shahada shi sai babu na gaba babu man qatala lil magnami hal yan hal yaqus min ajrihi wanda ya tayi yaki dan neman ganima ya samu ladan shi ko kuma ladan shi za ta ragewa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala arabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل لي... لي... ليرى مكانه من في سبيل الله wannan bawan Allah wani daga cikin mazauna karkara ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutunan da aka tahi yaki kala kala ne kowa da irin zuciyar shi kowa da irin niyyar shi wani ya tahi dan ya nemo me dan a samu ganima ya samu kuɗi wani ya tahi dan ɗaukar kalma Allah wani ya tayi dan a gano cewa wannan bawan Allah jarumi ne ga ƙoƙarin da yake mun fahimta wani kuma ya tahi dan ya kare ƙabilarsu kamar da ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke faƙala man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah wa fi riwayatin fa inna ahaduna yuqatilu fa inna ahaduna yuqatilu ghadaban wa yuqatil hamiyatan وفي رواة يقاتل شجاعة ويقال ويقاتل رياء kenan wata ruwaye duk wannan sai da bawa Allah ne ya zano yace wani yana yaƙi ne dan hushi an riga an taɓo su sai sun je sun mai da martani mun fahimta akwai wanda kuma yake yi hamiya dan ya kare kabilar su dan ya kare wata dangantaka shi dan ya kare wani abu dan neman kariya ne ya tahi akwai wanda kuma ya tahi dan jarumta shaja'a dan jarumta akwai wanda ya kuma riya'an dan riya mun gane to dukan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ansa yace wanda ya tahi yayyaki dan kalma Allah ta daukaka shi kadai ki bisa fi sabilillah mun fahimta to wannan usulubun annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine masu balaga ke cewa usulul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam za a mai tambaya in ya tashi ba sa ba da ansa ba ya ce da kaza da kaza da kaza kamar da ka tambaya sai baka ansa dai ko ta isa shine jawami'ul kalim din annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ma yalbisul muhrim wani irin kaya ne ta kamata mai mai har wanda ya san ihrami wanda ya dauki niyyar aiki hajji ya sanya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da kaza da kaza sai ce ma yalfizu kaza kada ya sanya sarawin wal qum wal qama'is wa ama'im sai zano abubuwa guda biyar ce banda su banda sarawin sune wanduna kaga banda alqumusu sune riguna banda ama'im banda rawani ya zano abubuwa guda biyar da takalmi da mene da sauransu kaga tambayar da aka mai me aka tambaye shi me mahirin mai ake haji wani irin kaya za a sa annabi sai ya ce mashi ya sa kaza ya sa kaza a sai ce ba ya sanya abu kaza kawai sai zanu abubuwa biyar yanzu me ka fahimta cikin wannan ansa da aka bada duwa inda ba su ba kawai ka ta sa ba sai ka zo ka da kaza da kaza da kaza mun fahimta to nan ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mai wannan tambaye wanda ke ta yaƙi fi sabilillahi da wanda ke yaƙi dan neman ganima akwai wanda shi niyyar shi dan ayo yaƙi a samu ganima ne a raba a bashi mun fahimta akwai wanda shi in ya tahi li yuzkar ne kawai dan a ambace shi wani gwarzo ne mun fahimta akwai wanda ya tahi hamiya dan ya kare wata kabila shi ne dan yi wata neman kariya ne akwai wanda gadaban kawai dan hushi ne an taɓo su irin su ba a taɓo su a zauna lahiya mun fahimta akwai wanda kuma riya ne ya tahi ne dan riya dan a gano shi a nuna cewa shi ya fi kowa akwai wanda kuma shaja'a ne dan a ga ko dan a ga ƙarhi shi nuna mutane ƙarhi to dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wane baya ciki ba wane baya ciki sai ce kawai dukkan su gaba ɗaya wanda ya tayi da niyya ɗaukaka kalmar addini shi kadai ne za a samu ladan fi sabilillah ashe duk wa'annan wanda aka kashe ta wannan hanyar gaba ɗayan su ba shahidai bane ko ba haka bane malam za ka tahiya ka yi yaƙi amma dan a rika nuna ka ga kacan mun fahimta akwai wanda kuma Allah ya bashi ƙarhi ne dai nuna mutane ƙarhin akwai wanda shi ganima ce ke so a samu in aka ta yaƙin ma baya ma shiga ƙuriya shi dai kawai so yake a dai samu a gama wannan aiki a koma gida a samu ganima a zo a raba mun fahimta to akwai wanda da kyakkyawan niyya ya tsaye shi ya tahi ne dan yi shahada kawai a kashe shi yayi shahada annabi ke cewa wannan shi kadai ke bisa hanyar fi sabilillah dukkan su nan wurin gaba ɗayan su menene madar din su me tattara su me hada su eh niyya ne dukkan su niyya ce ta hada su niyya ce ta hada su kuma niyya ce ta raba su mun fahimta niyya ce ta hada su niyya ce ta raba su wannan usulubi ne na hadisi in aka ce hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi jawami kalmomi wa'inda kalma ɗaya ce amma ta kunshi abubuwa da dama mun gane hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli hadisi na mashhuri hadisin Abi Huraira mutane guda bakwai wa'inda za a sanya karkashin ino al'arshi dukkan su da wanda ya so dan Allah ya soyayya da Allah da alƙali wanda ya adalci dan Allah da wanda ya hawaye suka zo mai dan Allah dukansu in aka duba menene hada su kyakkyawan niyya kawai mun fahimta wancan niyyar shi ce ta sa ji tsoron Allah har ya washe da kuka wancan niyyar shi ce ta kyakkyawan ta tsoron Allah har mace ta neme shi alfasha ya kiya ya ce tsoron Allah yake wancan soyayya shi ce da Allah ta sa na so ka dan Allah kuma in ka in ka bar Allah ya rabu da kai dama Allah ya hada mu kyakkyawan niyya to wannan ma za mu ganin cewa dukkan su kyakkyawan niyya ce ta hada su kuma kyakkyawan niyya ce za ta raba su wanda bai da kyakkyawan niyya to sun rabu wanda kyakkyawan niyya sai za su haduwa duk wanda ya kyakkyawan niyya ya aiki ya yaki fi sabilillah shine ke bisa hanya ta kwarai ashe an iya ashe hatta cikin sahabbai akwai wanda suka tahi yaki dan riya mun gane dan annabi sallallahu wannan bawan Allah yake cewa daga cikin mu fa inna ahaduna ahadana yuqatil riya'an yuqatil ghadaban wa yuqatil hamiyya wa yuqatil riya'an wa yuqatil shidan daga cikin mu wannan bawan Allah ta daga cikin mu wannan bawan Allah da yazo me sunan shi mutunan karkara ne amma ko da yazo ya yi iman da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sharɗan zama sahabi ya tattaru gare shi ya buɗe baki kuma ya ce ne daga cikinmu akwai mai hita dan kaza akwai mai hita dan kaza ashe hatta cikin sahabai akwai wanda ke hita dan neman ganima dan kaza dan kaza mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya tattare su ya ce dukan su wanda ya hita dan ɗaukaka kalmar Allah shi kadai ne za ya samu lada shahada kuma shine yake bisa hanyar fi sabilillah sai hadisi na gaba sai babi na gaba babu al'islamu ƙablil ƙital babu magana akan cewa musulunci shine farko shiga musulunci shine farko kafin yaƙi an ilbara radiyallahu anhu qala ata nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wani bawan Allah ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam muqanna'un bil hadid ya lillibe huskar shi da ƙarhi muqanna'un bil hadid ya lillibe huskar shi da ƙarhi fa qala ya rasulullah sai ce ya annabin Allah uqatil aw uslim in yi yaki ko kuma uslim ko kuma in musulunta ashe ba musulmi bane ba mun fahimta amma da yazo bai bude huskar shi ranka ga kowa ne ne ya lullube huskar shi ya rufe huskar shi sai ce ya annaban Allah uqatil in yaki a sai da ni in yo yaki aw uslim ko kuma in musulunta qala aslim summa tuqatil summa qatil annabi ke cewa kai musulunta tukun sannan ka kannan ka kai kai yaki fa aslama sai musulunta sun makatala sai shi yaƙi fa kutila sai aka kashe shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa amila qalilan wa ujra kaseeran yayi aiki dan kadan kuma an bashi lada mai yawa wannan hadisi akwai fiqh mai dama a cikin wannan wannan hadisi fiqh na farko bawan Allah nan ba musulmi bane ba amma da me yazo da kyakkyawan niyya yazo bai ma sa aga kowa ne ne dan saboda kyakkyawan niyyar shi mun gane bai bude huskar shi ba a ga kowane ne kawai ya lulbe huskar shi ba musulmi bane ba amma yanzu shi tambaya yake menene gaba yanzu Allah ya tattaro huskar shi ya tattaro niyyar shi ya tattaro zuciyar shi kawai yayi aikin fi sabilillah amma tambaya yake in ya ce ya tsaya musulunta sai an karanta mai sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza kafin yayi wa'annan abun a'a sai ya yake shi ya matsu mun gane da abin yake shi ne ke tambaya yanzu musulunta za ya yi ko ko a tai kawai a yi yaƙi shi yaƙin kawai yake so a tai sai na ce a ka fara musulunta tunda shi a fahimta shi in aka in ka ce sai ka musulunta to sai an gaya maka cewa sai ka tsaya ka yi ta falla ka yi ta azumi ka ɗauki lokaci kana wannan har abin ya bi jiki gare ka tana ce to yanzu ka tai ka yi yaƙi kamar yadda musulmai a zamanin harko-harko suka nemi su yi yaƙi annabi ya ce Allah subhanahu wataala ya ce ku tsira ku jira ku jira har sai me har sai abin ya bi jikinku kuma sai wancan kafirai su ma sai Allah subhanahu wataala ya hadda su mun gane to shi wannan yayi fahim yayi fahimtan haka ne duk wanda za shiga musulunci ta an tsaida shi ya dan dauki lokaci cikin addini shi kuma yanzu ya ji labarin kawai yaki ake hita shi yana so kawai hita yakin ya yi fifi ta ya yakin yawo shahada Allah ya bashi aljanna duk da ba musulmai ba ne duk da ba musulmi ba ne shi sai annabi ce aka fara musulunta saboda me fiqhu na farko kaga da kyakkyawan niyya yazo fiqhu na biyu da zamu karuwa nan wurin inda ya je yaki aka kashe shi can wurin ya mutu ne saboda ba musulmi bane ba mun gane da abin yake amma sai annabi ya aza shi hanya ka musulunta tukwa in ka shiga cikin mu yanzu sai mu tai tare da kai mun gane amma can kawai sai muka ce ka kai kai yakin za mu tahiya yaki kawai muna neman mutane masu kama mu ga wani ba wanda ba musulmi ya ce taho kai ma mu tahi in aka shi aka shi ta mu ce ya shahada sai mu ce tsaya ka musulunta ka zanto tare da mu mu san cewa kai namu ne mu san cewa tare da kai muke mun gane wannan sannan nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce amila qalilan wa ushira kasiran yayi aiki dan kadan amma an ba shi lada mai yawa yaƙin da ya tafi da kyakkyawan niyya ya je aka kashe shi kyakkyawan niyyar da annabi ya kalla ya ce wannan bawan Allah kaga ɗan aiki kaɗan yayi amma kuma me lada mai yawa ya samu ibnu usaymin yake faɗa karkashin wannan hadisi yake cewa akwai wani fiqhu wanda a zamanin mu na yanzu muna buƙatar shi kowa na buƙatar shi da ni da ku kowa na buƙatar shi ɗan aiki kaɗan ka samu lada mai yawa dan aiki kaɗan ka samu lada mai yawa ya ce kawai menene wannan mudar ɗin wannan aikin kyakkyawan niyya dala biyar da zaka badawa fi sabilillahi da kyakkyawan niyya a boye ta irin hanya irin irin hanyar da Allah ke so da hanyar da wancan zai bada miliyan guda dan riya ko dan wata kalma ko dan wani abu ba dan Allah ba da kyakkyawan niyya ba waccan dala ɗaya ta yi shi ko ba haka bane ba waccan dala ɗaya ta yi shi kyakkyawan niyyar ka ga abin da za ka aikata wa ɗan abu kaɗan kawai sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya duba zama irin ladar da baka tunani can kuma rishin kyakkyawan niyyar kayi abun amma babu kyakkyawan niyya ciki kayi abun mai yawa ka shekara ɗari kana ibada shekara ɗari kana ibada amma ibada nan baka yi ta da kyakkyawan niyya ba dukanta ka yi ta rusassa saboda Allah bai karɓan aikin da ba a yi shi dan Allah ba to abun abu ɗan abu kaɗan za ka yi ba wannan da musulunta shi da ta haya yakin gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da aljanna cewa shi shahidi ne mun fahimta muna tunar kissa yahud ba yahude wanda makwabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ziyarci makwabtaka haƙƙin makwabtaka sauke haƙƙin makwabtaka yahudawa ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagayo ya zo ya ziyarce shi yaro karami ba lahiya yana magagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan bawan Allah ka musulunta mun karanta wannan hadisin nan ka musulunta yaro yana tsoron baban shi ya kalli mahaifin shi suka ido hudu da baban shi baban shi ya ce adil adi abul qasim ka yi ma abul qasim biyayya abin da ya umarce ka kai kaga shi ba yahudi ne ba musulmi ba amma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo ya ce me yaro ka musulunta yaro ba abin da aka aza shi kenan bai ma san meye musuluncin ba ga baban shi abin da ya aza shi ina wajen na aba anani dole ya kalli mahaifin shi abin da mahaifin ya bashi ansa shi za'a yi mahaifin ya ce ka musulun ka yi ma abul qasim annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya yaro yaron ne ya bude baki ya ce me ya furta kalmar shahada daga nan annabi bai bar nan ba yaron ne ya mutu daga nan bai bar wannan wurin ba yaron ya mutu annabi da ya fito me yake cewa alhamdulillahi allazi anqasahu minan nar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya gode ma Allah da ya ceto shi daga wuta kaga ashe wannan yaron me ya aikata cikin aiki alkhairi kalmar shahada kadai amma annabi yake cewa ya gode ma Allah da ya ceto shi daga wuta kaga ashe bai mutu dan wuta ba kun bai taba aiki ta aiki ko kadan ba na alkai alkhairi to kaga mun karanta har kissa wani hadisi wani bawan Allah wanda cikin kissan bani Isra'ila wanda mutumin da yace idan Allah ya karbi ran shi ya ba da wasiya ya rubuta wasiya ya ce ma 'ya'yan shi su ƙona shi su sa tokan tabi kogi tabi ruwa su tahi Allah ya umarni mala'ika bancin yaran sun cika wannan wasiya Allah ya umarci mala'ika ya ce a tattara gawar shi a tattara tokai wannan hadisi mu shi ma mun karanta da shi yanzu ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissar wannan bawan Allah ƙarshe Allah me yace me saboda kyakkyawan niyyar shi ya ji tsoron Allah ne kawai dan ka Allah azabtar da shi Allah ya ce Allah ya gafarta mai kuma ya kwanta daga na ya mutu wannan bawan Allah yanzu nan bai aikata shi ma bai aikata komai ba ashe da kyakkyawan niyyar ka kaga wannan bawan Allah kyakkyawan tsoron Allah kadai ya sa Allah subhanahu wataala ya ce ya gafarta mai malam duk abin da zaka yi ka tsarkake niyya duk abin da zaka yi doron duniya wallahi duk abin da kai baka baka babu niyya kyakkyawa dan Allah ciki mun karanta satin da ya wuce innamal a'malu binniyat Allah annabi sallallahu alaihi yake ce abinda mutum za ya samu sai kwatankwacin niyyar shi wa inna ma li kulli mri'in ma nawa kawai abinda ya niyya kawai shi kadai zai samu duk abinda muka in bu mu niyya ɗaukaka kalmar Allah ba in bu mu niyya jihadi ba in dan mu yi ne kawai dan a faɗe mu in dan mu yi dan sunan mu ya hito in dan mu yi ne dan kaza dan kaza kawai muna ta yi ne muna ta kohon baki abin da muka tsarkake niyya shi kaɗai ne za mu samu in zo in ta ba da kuɗi na in ta ba da kuɗi na in ta kaza abin da na ba da kyakkyawan niyya da nihin Allah ya da nihin sadaka Allah ya biya ni shi kaɗai za mu samu da shi mun fahimta wallahi malam duk wanda ya bari niyya ta kubce mai asarar rayuwar shi shi yasa mala idan kana neman ɗaukaka kawai ka bi Allah kaɗai ka tsarkake niyya kai dai ka bi Allah ka bi abin da Allah ya ce kawai idan kana neman dukiya idan kana neman kaza duk gaba ɗaya in ka tsarkake niyya ka nuna kawai Allah kaɗai kake ma Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba mun gane kyakkyawan niyya kaɗai ta wanke jirayi wanda zaka duniya rishinta kuma ta tozarta ma rayuwarka gaba ɗaya rishin kyakkyawan niyya duk abin da zani in halaro ka san shaidan zai iya hisgo ni nima in hisgo shi amma in dai da kyakkyawan niyya ta nake to shaidan zai iya ciro ni nan can ya ci nasara nan in ci nasara da kyakkyawan niyya ta Allah zai kallo can ya hisgo nan can in hisgo shi can in hikarin shi can in hikarina abinda baka zo baka iya zama ɗari bisa ɗari a ce kai tsarkakakke ne dole wata rana sai riya ta shigo maka idan riya ta shigo maka da kyakkyawan ne da Allah ya arzuta ka kana kokarin ka aza kanka kan daidai shi dan ya hudo ka to abin da za a iya cira ya cira ya tahi ya barka kan abin da kake musu turbarka to Allah ba zai tozartar da kai ba kuma Allah ba zai tozartar da aikin ka ba to amma in ya zanto dama asalin gina abin dama da da rashin niyya aka gina shi to wahala ce kawai za ka yi ta yi dan adam shi yasa ko lokaci in dai abin da zani in santo ja ina son in yi shi ne dan Allah kawai Allah ya karba mini Allah ya mana kaza to ji na wuce wannan abu muna da kissa Imam Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal wanda lokacin da ya zo mutuwa wannan kissa ce mashhuriya shedan ya zo yana ce mashi ka ka ka hi karina Imam Ahmad yana bana yana bashi ansa yana ce mashi la ba'du har yanzu har yanzu yana har yanzu shi yake ban yi ƙarhin ka ba shaidan har sai na gana suka da kalmar shahada kage kowane lokaci ne ba shugaban musulunci ake ce mai amma ka duba shaidan ya tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya yi ƙarhin shi to Allah muke roƙo Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan kyakkyawan niyya kuma Allah ya karɓa mu idan ka aza kanka kan abubuwa guda biyu Allah ya tabbatar da kai akan niyya sannan kuma Allah ya karɓa maka hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi Allah ka tabbatar da ni in kana roƙon Allah subhanahu wataala wannan ka hi karkarin duk wanda duk wanda abin da kake tsoro insha Allah na zabu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai murhi da addu'a wa alaikum salam na'am hadisi na nawa wa qad masala bihi al-mushrikun kenan kafirai sun sun cutar da shi sun kashe shi kuma ga sanan sun sun sun tsire shi mun gane kenan ga yanan ga hili kowa ya ganshi amma di ba ba a ma gane shi ba a ma gane shi Allahu a'lam alaikum salam duk abin da mutum ya aikata a doron duniya yana da lada in dai aikin alkhairi kana da lada amma akwai lada da za ta maka amfani akwai lada ba ta maka amfani mun gane wanda aka yi tarkakkyawan niyya saboda mai Allah ya ce inna Allah la yuziru ajral Allah ba zai taba tozartar da lada wanda ya aiki ba mun gane duk aikin da kai zaka samu lada amma akwai wanda lada za ta mai amfani akwai wanda kuma Allah ke cewa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura zaka zo ga lada na an baka Allah ba zai ba zai ba zai hana ka lada ba amma ba za ta maka amfani ba mun gane faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu zai ganshi mun gane na'am na'am na'am annoba ai shi yasa malamai duk in zaka duba fassarar ta'un za ga ana cewa ana fassara ta da cewa annoba saboda misali tsanda kaga abu ce wanda duk da akwai misali muka duba mazhabar jamhur sun nuna cewa akwai wani ciwo na daban shi ake ce mutsa'un akwai wani ciwo na daban shi ake ce mutsa'un amma muka duba malaman ma'asirin na yanzu suna fassara cewa duk ciwon da zai iya tashi daga wannan ya koma wannan to shi ma ana ce mashi tsa'uni mun gane yana duk wani ciwon da wanda ya tsaya kusa da kamar tari ka ya tsaya kusa da wane wane yana tari sai ka ga ya dauke shi amma akwai ciwon da ake ce matsa'uni daban mun gane Allahu a'lam abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyara Allah ka mai ikon akon komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك